بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العالمين الله مدوكين سركي yake cewa awalam yakun lahum ayatan wato su kafiran makka a walam yankun lahum ayatan an ya'lamu ulama bani isra'ila shin ba wata babu a walam yakun lahum bai kasance bane ga kafiran makka wata aya akan gaskanci na cewa lalle alqur'ani nan gaskiya ne kuma annabi muhammadu nan gaskiya ne an ya'lamu ulama bani isra'ila tunda ai malaman yahudawa bani isra'ila ka abdullahi ibn salam wa ashabu mimman amanu daga wanda suka yi imani daga cikin su fa innahum yukbiruna bizalika ai su suna ba da labari cewa lallai lallai annabi muhammadu nan gaskiya ne kuma alqur'ani nan shi ma gaskiya ne to ai tunda malaman su yahudawa din nan sun sani ya ishe su aya su kafiran makkan nan ولو نزلناه على بعض العجمين ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين Allah madaukakin sarki yace walau nazzalnahu da mun saukar da wannan alqur'ani ala ba'd al-ajamina bisa wato bisa sashi baibai baibai ake cewa wanda ba larabawa ba a akwai abin da yake cewa na'am to a a tukururu da bango eh wato a ajam a ajamai dai mu ne ai duka duk wanda ba balarabe ba Allah yake da ya saukar da wannan alqur'ani a bisa sashin wanda ba larabawa ba bai bai ne ake cewa ko to su dai ajamawa da an taɓa yau bai bayi da an saukar da sashin wannan alqur'ani da an saukar da wannan alqur'ani a bisa sashin wa'annan bai bayin faƙara'ahu alaihim ya karanta musu alƙur'ani to su ku fara makata su ma kanu bihi mu'minina ba za su yi imani da shi ba saboda za su ce me yasa aka saukarwa alƙur'ani ba saukarwa balarabe mai fasaha ba aka saukarwa wani ba ajame wanda ba balarabe ba ba shi da fasaha ba za su yi imani كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين Allah ya ce haka nan dai muka shigar da wannan wato ƙaryatawan a cikin zuciyoyin waɗannan kafiran mu ne ba mu so suka yi imanin ba sai muka shigar musu da ƙaryatawan a cikin zuciyarsu suke ƙaryata alƙur'ani da manzo Allah لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ba za su yi imani da shi alƙur'anin ba hatta ya rawul azab al'aliyar sai hakan sun ga azaba mai raɗaɗi in ba azaba sun gani mai raɗaɗi ba ba za su imani da alƙur'ani
فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون fayatiyahum baktatan wa hum la yash'uruna ai za ta zo musu azabar baktatan za ta zo musu fujuatan kenan eh karu za ta zo musu ba sa tsammani wa hum la yash'uruna kenan فيقولوا هل نحن منذرون fayaqulu hal nahnu munzaruna sai su dinga cewa hal nahnu yanzu mu dinnan munzaruna linu'mina me yasa ba za a jinkirta mana ba mu yi imani bayan sun ga azabar sai su dinga cewa ba za me yasa ba za a jinkirta musu ba dan su yi imani da kuma sun yi ki su yi imanin kenan sai da azabar ta zo musu
أفبعذابنا يستعجلون afa bi azabina yasta'jiluna Allah madaukakin sarki yace azabar ta mu ita kuke gaggautawa kuke cewa a kawo muku ita ko yanzu a kawo azabar azabar ta mu kuke gaggauta kuke gaggauto da ita
أفرأيت إن متعناهم سنين afaraita in matana wa muslimina Allah madaukakin sarki yace afaraita abirni ku bani labari in matana wa muslimina wato in na jiyar da su dadi wasu ɗan shekaru suna zaune suna jin daɗi abun su babu wata azaba da ta zo musu suka kafirce suka kishi imani
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون sannan sai abin da muka musu alkawari na azaban sai ya zo musu
ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ma agana anhum ma kanu yumatta'una Allah madaukakin sarki yace to ai duk jin dadin da suka yi ba zai amfanar da su da komai ba idan azabar ta zo duk jin dadin da mutum yake ran da azaba ta zo masa shikenan karyarsa ta kare ya ji wani zancen dadi ko ya tuna ya ji dadin ma ba zai tuna ba ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a dau mutumin da yafi kowa jin dadi a duniya amma kafiri ne ya ji kowa jin daɗi shi gaba ɗaya ya yawo- ya rayu ne cikin jin daɗi har ya mutu to shi kenan sai a ɗauko shi sai a tsoma shi a cikin a cikin a cikin al'uta tunda bai yi imani ana tsoma shi a cikin wuta tsoma shi kawai za a yi sai a ɗago shi sai mala'iku su tambaye su ce kai ka taɓa jin daɗi ya ce ai shi tun da aka ji sai imani bai taɓa jin daɗi ya manta saboda haka kada mutane su yadda dan wani jin daɗin duniya kaɗan ya ruɗe ka karbu da Allah haka kuma shi ma wanda ya bi Allah kuma yana cikin wahala a duniya shi ma hadisin annabi ya ce za a ɗauko wanda ya fi kowa shan wahala amma mumini ne. in aka kawo shi aka tsoma shi a cikin aljanna sai a ce masa ka taɓa jin wahala a duniya zai ce ina shi bai taɓa jin wahala ba tun da aka halicce shi ya manta saboda haka a ƙara haƙuri ɗan abun ɗan kaɗan ne Eh, wanda yake bin Allah ya ga bashi da wani abu na rayuwa ya yi haƙuri Eh, da ya zo ya mutu dai shi kenan wahalar ta ƙare shi kuma mutumin da yake jin daɗi yake yin imani da Allah shi ma ya saurara ran da duk ya mutu yana faɗuwa shi kenan jin daɗi ya ƙare ya tafi wuta kenan Allah ya kiyaye mu barkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون Hmm? wama ahlakna min qaryatin illa laha munziruna Allah madaukakin sarki yace ba mu halakar da wata daga cikin alƙaryatu ba alƙarya ba illa laha munziruna wato ha- sai in mun aiko musu da manzanni sun kafirce musu to sai mu halakar da su kowace alƙarya da kaga an halakar da ita to an aiko mata da manzo ya gargade ta ta kafirce to shi yasa Allah ya halakar da su Hmm.
ذكرى وما كنا ظالمين zikira wa ma kunna zalimina wato zikira wai izzatul lahum wa'azi ne a gare su wa ma kunna zalimina Allah ya ce ba mu kasance muna zalunta ba mu ba azzalimai bane ba mu zalunce su ba an aiko musu da manzanni su yi imani suka ki shi yasa haka ya same su to shi zalunci gaba ɗaya ma ba a zai siffanta wa Allah shi eh abin da ake cewa zalunci shine kayi tasarrufi a cikin kayan wani ai shine zalunci to shi Allah kwata kwata ma zalunci ba zai je kusa da shi ba eh babu ta yadda Allah zai zalunci to ai komai na sani sai yadda ya ga dama da Allah yanzu Allah ya baka yan kuɗi naka na halal kana da dubu ɗaya kana da naira ɗari biyar biyar kana da naira ɗari biyu biyu sai ka ware dubu ɗaya sai ka sa aljihunka na dama sai ka ware ɗari biyu biyu sai ka sa aljihunka na hagu da Allah su wanda ka sa aljihun hagu ɗari biyar biyar ɗin suna da ikon su ce dan me yasa ka sa ni aljikun abu ai ba na su kansu ba nasu bane naka ne to haka abun yake haka kuma yanzu misali Allah ya baka dabbobi ka kiwata su shikenan sai ka sa aka yanka musu sai ka wari wasu a ciki sai ka ce wannan so nake a soya mu wannan so nake a mun dambu da Allah wannan naman zai ce a dan me yasa aka mun haka ne an zalunce ni ko kuma kaman gidanka ka gida gida mai kyau shikenan sai ka gyara wani ɗaki a gidan ka sa gado ka sa abubuwa masu kyau ka kawo irin abun freshness din nan kai ka fece shi da turare to sai ka ware wani ɗakin kuma a gidan sai ka ce wannan wurin sunansa ban ɗaki kai shadda a wurin can duk abin da yake kazanta can ake kaiwa shi wannan wanda ka ware ya dawo wajen kazanta ban ɗakin iya da iko ya ce me yasa ka ware wancan ya dawo wajen kwanciyarka me yasa ni ka ware ni na dawo wurin da ba shi da kyau ai ba da iko saboda me saboda naka ne to duk abin da ka gani ai halittar Allah ne saboda haka zalunci ba zai yi a wajen Allah ba tabaraka wa ta'ala komai nasa shi yasa kowa kaga Allah yayi daga falalarsa su kuma adalci in Allah ya mutum azaba to ya masa adalci in Allah ubangiji ya mutum rahama to ya masa falala saboda haka Allah ya mana falalarsa barka da Allah sallallahu alaihi wasallam وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون سوى مشركان العرب ne suke cewa wai shi alqur'ani wai shedanu ne suka sauko da shi wannan alqur'ani shedanu ne suka kawo wa manzo Allah shine Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin ai ba shedanu bane suka sauko da alqur'ani wa ma yanbaghi lahum kuma bai dace da shedanu ba su saukar da alqur'ani wane su ba su da ikon da za su saukar da alqur'ani wa ma yastadi'una Allah sai ai ba za su iya ba ma ba za su iya saukar da alqur'ani
إنهم عن السمع لمعزولون innahum an sam'i lama'zulun Allah madaukakin sarki ya ce ai su a shedanu an sam'i wato daga jin zancen mala'iku mala'iku su suka zo da alqur'ani su kuma shedanu wato ba su da iko su ji zancen mala'iku saboda lama'zuluna su wato an nesantar da su daga jin maganar mala'iku tun da aka aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suna iya haka su ma- eh, shedanu wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har su je sama to idan suka je sama to idan suka ji abin da Allah zai yi daman an ce idan Allah ya ce misali Allah ya hukunci za a yi kaza sai mala'iku sama ta bakwai sai su ce subhanallah to su ma mala'ikun sama ta shida su ma sai su tambaya su ce ya muka ji kun yi tasbihi sai su ce Allah ne ya hukunta zin kaza sai su ma su ce subhanallah to mala'iku sama ta biyar su ma sai ya muka ji kun yi tasbihi sai su ce Allah ne ya yi hukunci zai yi kaza su ma sai su ce subhanallah haka dai har na ƙasa ta ɗaya to su shedanun lokacin suna hawa wannan kan wannan wannan kan wannan sai su je har sama ta ɗaya to sai su ji abin da mala'ikun suke faɗa cewa Allah zai yi hukunci kaza to sai su zo wajen bokaye su shedanu su ne iskoki fa shedanu kafiran iskoki su ake cewa shedanu to sai su zo wajen bokaye sai su zo kunnen bokar sai su masa magana amma magana yadda hadisi ya faɗa za su zo su yi kaman kyakkyara da irin na zakara ɗin eh za su ɗan ƙyanƙyasa masa su ƙyanƙyasa masa ƙarya ɗaya sai su ƙyanƙyasa masa ɗaya kai su ce Allah zai yi kaza ko Allah zai yi ruwa ko Allah zai yi kaza ko za a yi gobara a kaza to shi boka idan ya ji ɗaya shi kuma sai ya ƙara da ƙarya ɗari nasa eh to idan ka bar in an gaya ma ɗan abin da ya kama hankalinka to sai ƙaro ƙarya kuma guda ɗari ya dora to shi ne to lokacin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce a kore su ma gaba ɗaya to shi kenan sai aka dinga jifan su da karɓatsi na wuta eh duk aljanin da ya hau sama to za a jife shi eh innahum ko an sam'i lama azulun eh ai akwai inda suke cewa da suna hauhawa sama ba amma yanzu an jefe su da da tarbatsi na wuta saboda haka ba zai yiwu yanzu su hau sama ba an share sama ba abin da zai zo daga sama sai wahayi ba abin da zai shiga cikin wahayi din kenan duk abin da ka ji daga sama to gaskiya ne eh gaskiya ne za a za a kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa ai mala'iku su suke sauko da alqur'ani kuma su al-shaytanu wato bisa jin zancen mala'iku ai su an nesanta su ba za ma su ji kan ba za su ji muryar mala'iku ba na'am فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين sallah وأنذر عشيرتك الأقربين
na'am ولا تدعو مع الله إلها آخر fala tad'u ma Allah ilahan akhar فتكون من المعذبين na'am وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون sai Allah ya ce innahum an sam'i la ma'zulun sai Allah ya ce fala tad'u ma Allah ilahan akar kada wato ka bauta wani abun bauta tare da Allah Allah shi kadai ne ba a haɗa shi da wani abun bauta shi kadai ake bautawa tabaraka wa ta'ala idan kai haka ka haɗa wani abun bauta tare da Allah fatakuna min almu'azzabina za ka kasance cikin wanda ake musu azaba in fa'alta zalika allazi da'auka ilayhi in dai ka aikata wannan to Allah zai maka azaba وأنذر عشيرتك الأقربين wa anzir ashirataka al-aqrabin Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ka gargadi danginka makusanta kai wa danginka makusanta wa'azi to lokacin da Allah ubangiji ya saukar da wannan aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa sayyidina Ali to ya gayyato dukkanin danginsu bani hashim da bani mutsalibi gaba ɗayansu aka gayyato su suka haɗu a dutsen safa da marwa ɗin dutsen safa suka zo suka haɗu a wurin gaba ɗaya to da yake mai mutunci ne ya kira kowa ya ji manzo Allah da yake kira har su mushrikan sun san manzo Allah mai gaskiya ne mai mutunci saboda haka idan ya kira wanda ma bai samu zuwa ba to zai tura wakilinsa to sai suka zo gaba ɗaya bani hashim sai suka zo suka haɗu a wurin to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya hau kan wannan dutsen safa ɗin sai ya ce musu yanzu da zan ba ku labari in ce ga wasu dawaki a bayan duwatsun nan na makka na sojo da sojoji suna so za su kawo muku wannan za su kawo muku hari a wannan gari na makka eh za ku yadda suka ce ai ma jarrabna alaikal kazi ai ba mu taɓa jin ka kayi ƙarya ba duk abin da ka faɗa gaskiya ne kai muhammadu amin ne in dai ka faɗa shi kenan magana ta tabbata ba mu taɓa jin ƙarya a bakinka ba sai manzo Allah ya ce musu inni rasulun bayna yada azabi shadid to ni manzo ne daga Allah Allah ya aiko ni zuwa gare ku kuma idan ba yi imani ba fa to ga kuma azaba tana zuwa mai tsanani to akwai baffansa wanda ake ce masa Abu Lahab to Abu Lahab din nan shi sai ya daga hannu sai nuna manzo Allah sai ya ga manzo Allah bakar magana to yana gaya wa manzo Allah bakar magana shikenan sai Allah ubangiji sai ya sauko da tabbad yana dama hannun sai miƙa ya nuna manzo Allah ya faɗi bakar magana to shine Allah madaukakin sarki sai ya sauko da aya yake cewa tabbat yada abila habin wa tabba wato hannun hannayen nan na Abu Lahab hannun sannan da ya miƙa ya zagi manzo Allah ya ga annabi bakar magana to hannun nasa ya halaka wa tabba shi ma ya halaka ma agana anhu maluhu wa ma kasaba shine dukiya ne sosai sai Allah ya ce da dukiyarsa da duk abin da ya tsorwarta din nan ma a gana ba zai iya amfanar da shi da komai ba Allah ya ce sai yasla naran za ta lahab da sannu za mu kona shi a cikin wuta ma'abociyar ruruwa wannan ashu hammalatul hadam hadda matarsa ma wanda take daukan ita take daukan kirare tana zuwa kayoyi tana sokawa a hanyar manzo Allah wai saboda annabi ya taka ana ce mata ummu jamila amma ummu kabiha muke ce mata eh wai ita ummu jamila amma ummu kabiha ya kamata da ita to lokacin da Allah ya saukar da wannan aya sai aka yi ta karanta ta sahabbai da ƴaƴansu sai suka yi ta karanta tabbare da dina hadi wa tabba ma gana an malu wa ma kasaba sai su na ran la talhaq wa imra'atu wa malatul haq to sai ta ji zafi ita wannan ummu jamila din sai ta ce ah yanzu wato Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato alqur'anin a zagi na ake ana ta karantawa a cikin gari ana ta zagi na sai ta dauko dutse sai ta taho tana neman manzo Allah to shikenan sai ta zo ta sai ta zo ta bakin ɗakin Ka'aba da ta zo ta sai ta samu sayyidina Abubakar yana zaune da manzon Allah to amma sai Allah ya sha makance mata manzon Allah sai ta zo ta ga sai na abubakar da annabi suna zaune amma kuma ita ba ta ganin annabi sai ta ce sai na abubakar ta ce ina ina abokin naka eh wato a karatu na ana ta zagi na a cikin gari ana ta wamra atuwa malatul hadas wamra atuwa malatul hadas fi jidiya hablu min masar saboda haka shi yasa da dauko dutsen nan ka nuna mu inda yake zan je zan zan jefe shi da dutsen nan sai na abubakar ga shi ga manzo Allah yana kallo amma ita Allah ya sha makanta annabi ba ta ganin sa eh ba ta ganin sa ko kaɗan da shi kenan sai sai na abu kare ta ake sai ta duba shi ne eh ta gama tsayawanta ba ta gani ba shine sai ta surutanta sai ta tafi har imamu busiri yana faɗa ko a cikin hamziya yake cewa yau man ja an ga ruwa ta ƙulu a fi misli min ahmadin yuqalu hijabu fata wallad wa ma ra'abu wa min aina tara shamsu muklatun amyaq eh ranar da ta zo tana fishi tana cewa wai manzo Allah ya ya sa a cikin karatunsa ana ana ta zaginta to bata ga manzon Allah ba shi ne imamu busiri yake cewa shi manzon Allah ai haske ne ya za a yi makauniya ta ga haske wa ne ita ba ta ga haske ba sallallahu alaihi wasallama to shi kenan to shi ne shi ne wani Allah ke cewa an zira ashira ta kal akarabira wato ka gargaɗi danginka makusanta su ne bani hashin da bani mutsalin kuma ya gargaɗe su ya musu wa'azi ka rawahul bukhari wa muslim kamar yadda imam bukhari ya rawaito wannan hadisi da muslim na'am واخفر جناك لمن اتبعك من المؤمنين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين wato ka sanyaya wato kuitin ka gefen ka ka sanyaya shi liman ittaba'aka da wanda suka bi ka min almu'minina daga cikin mu'minai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mun shine saukin hali ne kuma Allah ubangiji yana kiran shi da ya tsaya wato kuitin sannan ya sanyaya shi ga wanda suka bi shi daga mu'minai wato a musu kyakkyawan hali ne shine abun nufi kuma da mun shi ne kyakkyawan halin
فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون fa in asauka fa qul inni bari'un mimma ta'malun Allah madaukakin sarki yace fa in asauka ai ashiratu ashirata kan kenan wato in su dangin naka suka saba maka fa qul lahum ka gaya musu ka ce inni bari'un mimma ta'malun ni dai na barranta babu ni ba abin da kuke aikatawa min ibadati ghayrillahi na bautan wani Allah da kuke babu ni babu abin bautan ku
فتوكل على العزيز الرحيم tawakkal alal azizir rahim Allah madaukakin sarki yace ka dogara ya rasulullahi Eh, alal aziz bisa Allah nan naka mabuwayi arrahim gwani a arrahim majin kayan bayi eh to wannan dai wato ya dawwama kai ne da mun shi a ga Allah ya dogara
الذي يراك حين تقوم allazi yaraka hina taqum Allah nan dai shine sarkin nan ya raka da yake ganin ka hina taqum lokacin da ka tashi kana sallah shi Allah yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan da manzo Allah yake amma dukan mu kowa ya kasance yana jin wannan shukurin a zuciyarsa duk abin da kake kaga Allah yana kallon ka eh allazi yaraka hina taqum wato duk lokacin da kake fi salati cikin sallah ne ka'iman kana tsaye ne wa ƙa'idan ko a zaune kake raki'an kana ruku'u ne au sajidan ko sujjada kake yi ka tabbata Allah zai raka hina taqum Allah yana ganin ka lokacin da ka tashi zuwa ga sallah da duk halin da kake ciki kowa ya kudurce a zuciyarsa ya dinga jin wannan shugurin shine ake cewa muraqaba da Allah duk abin da kake ka gane Allah fa yana kallon ka duk inda ka shiga ka tabbata Allah yana kallon ka Allah yana da kallon ka kuma yana iko yana da iko a kanka shi ne Allah yake cewa Allah bi ya raika hina taqum Allah nan ubangijin ka sarkin nan da yake yake ganin ka hina taqum ila salati yayin da ka tayi zuwa ga sallah
وتقلبك في wa الساجدين taqallubaka fis sajidin sannan kuma Allah nan dai da yake ganin ka lokacin da ka tayi zuwa ga sallah wa taqallubuka da kuma jujjuyawarka wato fi arkani salati a cikin rukunan sallah qa'iman wa qa'idan wa raki'an wa sajidan lokacin da kake tsaye da lokacin da ka sunkuya ka zauna da lokacin da kai ruku'i da lokacin da kai sujjada duk Allah nan da yana kallon ka yana kallon juyawar da kake ta yi sajiri na cikin masu sallah To akwai wata fassara kuma wannan Wan- wannan kenan akwai wata fassara wata fassara kuma ana cewa wata kallubuka fi sajidina allazi yaraka hina taqum wata kallubuka fi sajidina Allah yana ganin ka lokacin da ka tashi wata kallubuka da jujjuyawarka fi sajidina a cikin masu sujjada wato ka bar tsatson ka shiga wannan tsatson- ka shiga wato daga tsatson mumini zuwa ga mumini daga tsatson mumini zuwa ga mumini tun daga kan annabi adamu har zuwa mahaifinsa sayyidina abdullahi babu wani abu na jahiliya da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayensa gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga annabawa sai waliyan Allah shi manzo Allah bai taba fitowa daga wani mummunan wuri ba bai taba fitowa daga wani mummunan wuri ba malaman tafsiri sun fassara wannan da yawa da yawa suna faɗin haka ibnu kasir ma ya ya fassara yake cewa alal bazzar bazzar ya rawaito wannan an abdullahi ibn abbas daga sayyidina abdullahi ibn abbas akan cewa wa ta'allubuka fi sajidin nan to sayyidina abdullahi ibn abbas yace ta'allubuhu min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin hatta akhrajahu nabiyyan wato jujjuyawarka ciratuwarka daga tsotson annabi zuwa tsotson annabi har Allah ya fidda kai kana annabi saboda haka shi manzo Allah babu wani wuri da wani katinci ko wani shirka ya shafi iyayensa eh wannan wato abu ne wanda ake so kowane musulmi ya kudurce shi a cikin zuciyarsa manzo Allah tsarkakekke ne iyayensa duk tsarkakekku ne babu wani abu na lamarin jahiliya da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi Adam har zuwa mahaifinsa sayyidina Abdullah Yusuf ibn Bahari yana cewa fajduduhu imma fatal fityan aw shawkul mashayikh yace kakanunsa yace dukkan su daga manya-manyan waliyan Allah sai manya-manyan annabawa eh babu wani na banza manzo Allah bai fito a wani wuri mummuna ba ba ta inda annabi ya fito daga daga mummuna duk inda ya fito daga wuri mai tsarki ya fito sallallahu alaihi wasallam eh wannan shi za a kudurce a zuci duk inda kaga wani ya ruwaito wani abu cewa wai iyayen manzo Allah a'udhu billahi ba sa cikin rahama suna wani wuri daban to karka yadda da wannan ko waye ya ruwaito karka yadda da haka ka kudurce a zuciyarka manzo Allah shi ya fito ne daga wuri mai kyau tun daga kan babansa har zuwa annabi Adamu saboda duk mutumin da ya riya wa manzo Allah cewa annabi ya fito a wani mummunan wuri ko yana ganin iyayen annabi za su wani wuri daban to wannan mutumin tsinanne ne a ba ta ka tsinanne ne eh ai ya cuci annabi ke ya cuci manzo Allah annabin da ya zo ya cece halitta gaba daya ya zo ne fa duk ya cece mu gaba shi ya kawo mana alqur'ani shi ya kawo mana tauhidi shi ya nuna mana Allah shi ya kawo mana musulunci ba don manzo Allah ba kowa ba ba guje ne kowa wuta zai je ba don manzo Allah to duka dai yanzu kai kana zaune da kai ka shiga musulunci babanka musulmi kakarka musulma iyayenka mata duk musulmai ƴaƴanka musulmi kana nan kana ta jin daɗi kai zaka shiga aljanna da kai da iyayenka da kakanninka da komai sai wanda ya haifi manzon Allah da wacce ta haife shi su kaɗai biyu ya cece mu gaba ɗaya amma su biyun nan kaɗai a ce bai cece su ba ai ka ga wannan magana munin ta ba yayi yawa in ka taba zuwa su ce wai ya zo a ruwaya kowaye ya ruwan shi bai yadda ba ce kowaye ya ruwan eh kowaye ya ruwan shi ai kowa ma ana girmama shi ne saboda annabi duk wanda kaga ana girmama shi malamin hadisi ne ko malamin kira'a ne ko ai fakewa yi da manzo Allah ya sa ake girmama shi to da yaron annabi ai sai ka watsa da shi saboda haka wannan mu ba mu yarda da duk wanda ya rawaito wannan hadisin ba manzo Allah ya zo ne min dahir daga mai tsarki ya taho dukkan kakanninsa da iyayensa tsarkaka ne tun daga kansa har zuwa annabi Adam to wannan shine shine wata qallubu ka tasajirina ibnu ibnu kasir ne ya faɗi haka yace bazzar ne ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbas na'am إنه هو السميع العليم innahu huwa as-sami'ul 'alim innahu shi ne Allah huwa sami'u shi mai ji ne ga dukkan abin da kuke faɗa al'alimu kuma masani ne nan ma da abin da duk kuke faɗa ke هل نبئكم على من تنزل الشياطين alu nabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin wato yadda su shedanun nan suke kafiran maka suke cewa wai shi alqur'ani ai shedanu ne suka sauko da shi shine Allah yake ba su amsa a nan yace hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin eh shin unabbi'ukum ku kafiran makka ba zan ba ku labari ba a man- a- a- ala man tanazzalu shayatin wato akan wanda shedanu suke saukowa bari a gaya muku wanda shedanu suke saukowa a gare su
تنزل على كل أفاك أثيم tanazzalu ala kulli afakin asir su shaidanu ai suna saukowa ne ala kulli affakin akan dukkan wani makaryaci asimin kuma fajiri mai sakon Allah irin su musailamatul kazzab da bokaye su ne shaidanu suke saukowa a kansu amma ba irin su sayyidina Abubakar su sayyidina Umar ba su shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ko kusa da su shaidanu da su zo ba kenan
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع واكثرهم كاذبون su shekaru wato suna ciro maganganu kamar yadda aka faɗa kafin kafin a share saman a kore su sai su ciro maganganu daga mala'iku sai su zo su gaya wa bokaye su gaya musu ɗaya su ƙara da ƙarya ɗari shine Allah ma yake cewa wa aksaruhum kazibuna mafiya yawan su ba duk makarata ne in ji Allah tabaraka wa ta'ala
والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعون الغاوون Allah madaukakin sarki ya ce wa shu'ara wato mawaka masu waka mawaka Allah ya ce yattabi'uhumul gawuna wato halakakku mafiya yawa su suke bin masu waka fi shi'irhim a cikin waƙe waƙen su fa yaquluna bihi su dinga faɗa da abin da masu waka suka faɗa eh duk mafiya ma- mawaka da yawa su halakakkun mutane fatattu su suke bin su na'am ألم تر أنهم في كل واد يهيمون alam tara annahum fi kulli wadin yahimun Allah yake shin baka gani bane su mawaƙan wato a kowane fage kowane fari in ka same su yahimun wato a ɗimauce suke su yi ta yabo su zagi wannan in ka ba su kuɗi su yabe ka in baka ba su ba su ci maka mutunci wannan duk aikin mawaƙa ne to su ne halakakku suke bin su saboda suna cewa alƙur'ani wai alƙur'ani waƙa ne kuma shi shugaban halitta shi mawaƙi ne shine Allah ya ce a ba haka yake ba ba ku ga wasu arabu ya tabi mumul garuna ba ai su mawaƙa ai halakakku ne suke bin su mutanen banza ne suke bin su amma ba manzo Allah da sahabbai ba shine Allah ya ce ba ku gan su ba a kowane irin kwari ko kowane irin fage ya himuna suna ta ɗimo cewa ku zargi wannan su zargi wannan su zargi wannan dama a yankin su kenan mawaƙa ko haka mawaƙa suke za ka ga suna ta in ka ba su kuɗi su yabe ka ko da kai mutumin nan zari idan ka kika ba su kuma yau ka bayar gobe baka fara da shi sai a fara ma dan zambo zambo kuma to haka mawaka su eh mawakan ba tun na da kuma su yi ta faɗan maganganu na shirme akwai wani mawaki yake cewa da il masajida lil ubadi yasquha hayya bina nahwal kumari yasqina yace ma kana rabbuka waylun للمستكبرين بل قال ربك ويل للمسلمين wani mawaki da yake faɗa yace kan kamar masallatai bar masallatai wa masu bauta su je ta ibada su eh kamar masallatai ta bar masallatai wa masu ibada su zo su ta ibada su zo mu tafi wajen masu ba da giya mu je su ta ba mu giya mu ta sha yace a ai baka ji ba ma kana ai Allah ubangiji bai ce wailul ladina sakiru Allah bai ce azaba ta tabbata ga bugaggu ba amma ya faɗa Qur'ani ya ce wailul lil musallina azaba ta tabbata ga masu sallah wannan kaga duk maganganu ne irin na mawaka eh su da ma ya kuluna ma la ya aluna eh to haka haka suke irin maganganun su na shirme
وأنهم يقولون ما لا يفعلون to ga ta nan ma Allah ya ce wa annahum yaquluna ma la yaf'alun su mawaka yaquluna suna faɗin ma la yaf'aluna abinda ba sa aikatawa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا هم نعم ayyan kalibin yan kalibuna Allah sai ya waye ba dukkan mawaka bane mutanen banza Allah ya da ya faɗe su ya faɗi munayen ayyukansu sai Allah ya kawo istisna'i harfin istisna sai Allah ya ce illal ladina amanu sai dai wanda suka yi imani da Allah a cikin mawaka wa amilu salihati kuma suka aikata kyawawan ayyuka kuma wa zakarullah kafiran kuma suka yi ta zikiri zikiri mai yawa wato waka ta su bata shagaltar da su ga barin zikirin Allah a yana samun mawaka tun zamanin manzo Allah a cikin sahabbai ma ga irin su Hassan Hassan ai mawakin manzo Allah ne eh, musamman ma in an zo an yi wa musulunci an an aibata musulunci da waka to sai al sai manzo Allah ya ce Hassan ya mero musulunci rabbi yawa musulunci gata to sai Hassan sai ya rama duk abin da suka faɗa kuma a waka har kujera ake sa masa a masallacin manzo Allah sai ya hau kanta iya faɗa iya faɗa manzo Allah yana cewa uhujuhum wa ruhul qudsi ma'aka annabi ya ce zambace su eh, mala'ika jibrilu yana tare da kai wasu daga cikin baitocin ma yace jibrilu ne yake gaya masa eh annabi yace jibrilu ne yake gaya masa wasu daga ciki sai ya wanke musulunci ya aibanta kafirai kuma to kaga wannan waka bata cutar da shi kuma yana cikin mai- masu yaban manzon Allah eh ga waka sanan sananniya wanda yawanci duk kowa ya haddace ai shi ya faɗe ta ran da zai musulunta an ba shi kuɗi saboda shi ya iya larabci sosai kuma bakinsa ne ya iya zambo to sai suka ba shi kuɗi su shirkan larabawa ya zo ya zambaci manzo Allah to shine da ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin annabi da kirjinsa to shine yayi wannan kafi wannan waka tasa yake cewa yake cewa yake cewa ne ba hmm وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأنا حسان لي وأمل والنواب جزوية كل ذكر من الله سيئة وأحسن منك لم ترى قط عيني kyakkyawa irin kamar ni ido na fito ganin irin su wa ajmal minka lam talidun nisa kyakkyawa irin kamata ba su taba haihuwar irin sa ba kaga wanda aka bashi kuɗi ya zo ya zabbo amma da yanzu haske da ke shi sai ya gagara sai koma ya wuce ya ce ku likta mubarak an min kulle aibi an halicce ka ne ku kucacce daga dukkanin kowane aibi ba yadda za a yi ka ga- ka gane wa manzon Allah wani aibi ba kai saba ya ce ka annaka kad kulikta ka ba ta shawo kaman kai kace a halicce ka yadda kake so to haga sai ya musulunta a nan kenan a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai mawaƙan manzan Allah eh akwai wani hadisi ma da malamai suke cewa wasu suna cewa hadisin bai inganta ba amma yaban manzan Allah ne ma'anar hadisin ta inganta yake cewa man madani walau bi baiti wajabat lahu shafa'at duk wanda ya yabe ni koda da baiti ɗaya ceto na ya da wajibi a gare shi ran tashin alkiyama saboda haka yaban manzan Allah abu ne mai girma ai ka ga imamul busiri wanda ya alburda kaga yadda ya ji manzon Allah kaga alfazazi mai ishiriniya kaga yadda ya ji manzon Allah kaga uwa uwa uba kuma shehu Ibrahim ka duba da wawiru nasu diwanin nan ka duba yadda ya dinga yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yaban manzon Allah duk masoyin annabi in yaji ana yaban manzon Allah yana jin daɗi a cikin zuciyarsa to haka lamarin yake to shi yasa Allah ya keɓe ba dukkan mawaƙa ne mutanen banza ba ina Allah ya ce illal ladzina amanu sai dai wannan da suka yi imani wa amilus salihati suka yi kyakkyawan ayyuka wa zakarullah suka dinga ambatan Allah kuma kasiran da yawa lam yashghaluhum shi'a an dhikr waqan bai shagaltar da su ya hana su ambatan Allah wantasaru kuma wato wato suka suka suka yi ramuwa idan an zagi musulunci ko an yi wa manzo Allah wani habanci to sai su yi rama min ba'di ma zulum bayan an zalunce su kenan bayan kafirai sun musu sun aibanta musulunci to su kuma sai su rama Allah ya ce wa sayalamu allazina zalamu ko da sannu allazina zalamu wanda suka zalunci kansu min ash-shu'ara wa ghayrihim daga wannan mawakan da wasu su ayyamun qalbin yanqalibu da sannu za su san wani makoma za su koma yarjuuna bayan al-mauti za su koma bayan mutuwa kenan na'am lokacin
سورة النمل مكية وهي خمس وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ɗasin tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin da wannan sura ita ake cewa suratul naml a makka aka saukar da ita tana farawa kamar haka ɗasin Allahu alamu bi muradihi bi zalik Allah madaukakin sarki shi ya san abin da yake nufi da wannan harkofi ɗasin ɗin nan tilka ayatul qur'ani wato ai hazihi ayatu ayatul qur'ani wa'annan ayoyi ayoyi ne na alqur'ani ayatun minhu ayoyi ne daga cikin alqur'ani wa kitabin mubin da kuma littafi mai bayani mai bayyana gaskiya daga ƙarya shine alqur'ani kenan هدى وبشرى للمؤمنين hudan wa bushra lil mu'minina wato huwa shi alqur'anin hudan shiriya ne ai hadin min ad-dalala shine shiryarwa ne daga bata zai shiryar da kai ka bar bata ka dawo kashi wa bushra kuma bishara ne lil mu'minina ga mu'minai al musaddiqina bihi wanda suka gaskata alqur'anin bil jannati zai musu bishara da aljanna الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين سنة وإنن دي مؤمنان يقيمون الصلاة وتو suke tsaye da sallah ya tuna biha ala wajhiha suke zuwa da sallah akan fuskar ta yadda Allah ya tsara aita ta suke yin ta ba wai masu sallah ba masu tsaye da sallah duk qur'ani ba za ka ji an ce ai sallah ba sai dai an tsaye da ita Eh, ita sallah idan ka zo yin ta to ka fuskanci Allah tun daga alwala ka gyara alwala tun daga tsarki ba ka gyara tsarkinka ka yi istinja'i ka yi istijmari ka yi komai sannan ka yi alwala cikakkiya ka zo gaban Allah ka san za ka zo ka gana da Allah idan ka zo ka ce Allahu akbar to ka tattara duniya da duk abin da yake cikin ta ka watsar ka ga Allah ne a gabanka al-musalli yunaji rabbahu shi mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa ai mai ahalari ne ko mai shirawi yake cewa idza a ce ta ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha in ka zo zuwa ga sallah to ka sunce zuciyarka daga duniya da duk abin da yake cikin duniya washta gilbi muraqabati maulaka ka shagaltu da muraqaba da kake da ubangijinka wanda kake sallah saboda zatin kaga ka zo wurin Allah ne Allah ne a gabanka saboda haka in ka ce Allahu akbar to ka watsar da komai da komai ka fuskanci Allah in kana karatun sallah din ka ji karatun kaman Allah ne yake karanta maka eh kai kawai ji kake kaman a kan kawai kake kake ji to ai karatun Qur'ani ne dama Allah ne yake ka dinga jin karatun kaman daga Allah yake yana yi kana yi kai kai ma mai ji ne. Eh, in ka zo ruku'u kai ruku'u ka girmama Allah a cikin ruku'u ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdihi in ka tafi rukuni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi akalla kai uku uku ko biyar biyar ko bakwai bakwai ko sha biyu ko ishirin da ɗaya ka nutsu sosai kada mutum ya zo ya yi sallah irin gab gab gab gab gab din nan kawai ya yi sallama ya tashi eh kar mutum ya dawo al musiu salatu din nan wanda hadisi ya zo da shi wani ya shigo cikin masallaci manzo Allah yana zaune shikenan da ya shigo kawai sai wannan sallah gab gab gab gab gab din nan kamar ana malamai suna cewa kamar wai kocon kurciya ne ko mene ne sallar kocon kurciya yawwa yayi sallar gab gab gab gab kawai babu nutsuwa a rukuni ba ya fito manzo Allah ya ce ka koma ka sake sallah ba kai sallah ba irji ba salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah ba kai sallah ba. ya koma ya sake yin ta ya dawo irji manzo Allah ya ce irji ko ba fa salli kai sallah fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba ya sake zuwa ya kaf kaf kaf din ya dawo shi ke annabi ya ce ya koma ai bai sallah ba ya ce ai shi bai iya wata ba sai wannan shi ne manzo Allah ya koya maka yadda ake yin sa in ka zo zuwa ga sallah in kai kabbarar halama ka nitsu sannan ka karanta fatiha a nitse ka yi ruku'u a nitse karanta subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sau uku ko sau bakwai ko sau sannan ka dago haka dai a nitse har kai sallama annabi ya koya masa yadda ake sallah saboda haka kowa ya kula da sallarsa ita ce farkon abin da za a ma hisabi a kan ta ranar alkiyama annabi yana cewa awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-sala farkon abin da za a yi mutum hisabi ranar alkiyama shine sallah duk wanda ya zo ranar alkiyama zai zo da dilar kayansa abin da ya aikata a kansa kana zuwa za a san dilar ta tafi a ce ni ko sallah ba ruwansu da duk ayyukan da kai miƙo sallah kai idan suka duba sallah suka ga sallah ta yi sai a ce shi kenan tattara kayan ka tafi aljanna idan suka duba sallah suka ga sallah ta ɓaci sai a ce shi kenan tattara kayan ka kai wuta ba ruwansu da sauran kayayyaki saboda haka jama'a a kula da sallah a kula da ita kuma a dinga yin ta a cikin jama'a ba ka da wata hujja ka dinga yin sallah kai ɗaya manzo Allah yana cewa akan sallar asubahi eh yake cewa ba dan ƴaƴa da mata da suke cikin gida ba yace da sai in umurci wani ya tayar da sallah wato yayi jagoranta sallah ya limanci ni kuma in jagoranci mutane a je a kona gidajen mutanen da suna jin ana kiran sallah ba sa zuwa sallah asubahi saboda haka akwai hatsari lallai lallai mutum ya dinga sallah kuma sallar warka umma arraki haka Allah ya faɗa ku dinga sallah tare da masu sallah idan kai sallah ɗaya ko da ka iya sallah lada za a baka lada ne guda ɗaya ko ka iya sallah amma idan ka je kai sallah jam'i za a baka lada 27 ko da baka iya sallah ba kuma iya sallar fa yana da wahala wane ne a cikin malaman furu'a din nan dan ashir ne ko yake cewa sallah tana da tana da matsaloli guda dubu goma sha biyu yanzu aka ba aka kulle masallacin mun nan aka ce ba wanda zai fita masallacin nan sai ya irga wa mutane matsalolin sallah guda dubu uku to yana jin sai dai su sharu duka na su sai ya kulle su ba da yau dubu goma sha biyu to ya za a yi ka iya sallah har ka yi sallar da Allah zai karɓe ta kai ɗaya amma idan ka je kai jam'i Allah ya karɓi sallah sau dama idan kuka zo kuka zo kuka zo wa ku jam'i idan aka tsaya a jam'i malamai suka ce Allah zai duba zuciyar limani idan aka ga limanin Allah ya fuskanta sai Allah ya karbi sallar ta ku gaba ɗaya idan aka ga liman shi ma yana cikin sallar amma tunanin wasu abubuwan su an bar alkawari a kaza an masa alkawari a kaza harkar kasuwarsa cuwacuwarsa ita ta dame shi a zuciyarsa sai mala'iku su ce to wannan ai zuciyar ta ta gaba ɗaya bai fuskanci Allah to sai a duba sahun fari sahun da yake bayan liman to a wannan sahur ne sai a duba in an ga mutum ɗaya ya fuskanci Allah saboda shi sai a ce to an karɓi sallar gaba ɗaya to a sahu na farin ma in aka ga gaba ɗaya kowa kawai da motsa ce ta dame shi sai a duba sauran sahu in an samu mutum ɗaya ya fuskanci Allah a cikin masallacin sai Allah ya karɓi sallah idan kuma dukkan ku aka duba aka ga dukkan ku ga ne kowa tunaninsa da yana mishi ba Allah ba da zuciya sai Allah ya ce shikenan ai na yi umarni a jam'i saboda haka sun taru saboda ni ne na karɓa da falalata da karamci. To kaga ita sallah in dai kai ta a cikin jam'i Allah ya karɓe ta. Saboda haka mutum ya yi kokari ya dinga zuwa sallar jam'i idan yana so Allah ya karɓi sallarsa. Amma in kai ɗaya za ka dinga yin sallah to in dai ba ka san matsalolin da guda dubu goma sha biyu ba to yana da wahala kuma ga sallah tana da wahala tana da wahala. ko malaman mu da yau suka tsufa cikin ilimi za ka ji suna cewa sallah tana da wahala to bare kuma mu saboda haka mutane a dinga zuwa ana sallar jam'i to shine Allah yake cewa allazina yuqimuna salata masu tsaye da sallah wa yutuna zakata masu ba da zakka wa hum bil akhiratihum yuqinuna kuma su sun sakankance da lahira sun yi imani da ita sun sakankance a cikin zuciyarsu cewa lallai lallai lahirar nan gaskiya ce saboda haka Allah ubangiji ya karba mana da za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka sanya mu a cikin bayinka wanda za ka yanta su a cikin wannan wata Allah ka sanya mu a cikin bayinka wanda za su samu gafara a wannan wata Allah ka yi al'ummar annabi